أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan darasi da muke gabatarwa ƙarƙashin ad-durusul mustafada min al-ayatil karima ko at-ta'ammulat fil ayatil karima ko al-istinbat min khilali al-ayat al-qur'aniyya mun taɓo wasu ɓangarori na al-qur'ani mai girma daban-daban kuma ha Allah ya samu ka ɗauko cikin suratul baqara daga tilkar rusulu har Allah ya samu ka kawo wato ƙarshen ayar eh, la tazlimuna wa la tuzlamun ko ba haka ba kenan ƙarshen wannan daidai wannan wurin muka tsaya a cikin suratul baqara kuma a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi ne a wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana zu usra Na'am.
ko ba haka ba Na'am.
to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya Amin.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara Na'am.
Eh, kamar yadda muka sani muna hankalta ma almunasabat bainal ayat Na'am.
munasaba wadda akwai tsakanin aya da aya ko ba haka ba Na'am.
wanda mun faɗa kuma ibnu ashur ya samu dacewa kwarai Eh, akwai waɗanda suka yi rubutu akan wannan amma dai ibnu ashur za ka ga ya fi samun dacewa duk da yake ba ko ina za mu ci abutun da ba ma'asumi ba ne Na'am.
akwai kuma littafin nizamu durar fi tanasubi bain al-ayati was-suwar na Imam al-Biqai sannan kuma akwai mushaf na daru sahaba eh, fi ta- fi abin nan tanasubi wa tanasuq al-ayat wanda mujalladi ɗaya ne almuhimu da mutum ya iya samun littattafai a cikin wannan fanni da kuma littafin Sheikh Umar Salim Bazmud na tanasub bain al-ayat ta'silan ne ya faɗi ka'idodinsa da kuma wanda suka yi tafbiki da nau'ukansa eh, in mutum ya duba dai zai gane su cikin tanasu durar na imamu suyuti kuma yana da littafi marasidul mutali na bayanin munasaba tsakanin farkon sura da karshen sura muna fadar muna fadar wannan ne saboda mutum ya samu littattafai saboda ya amfana da su to don haka da aka ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara ibnu ashur a cikin at-tahrir wat tanwir ya nuna atafi ne akan falakum ru'usu amwalikum Na'am.
kinan shi la tazlimuna wala tuzlamun kamar matsayin i'tiradi ne falakum ru'usu amwalikum ba Allah ya ce ku rike asalin dukiyar ku ba tunda yanzu in kun samu labarin riba ba ta da kyau Allah ya haramta to falakum ru'usu amwalikum to sai Allah ce wa in kana zu usratin kinan sai zaman to atafi na akan sa dan kada sa su sa tsammani inji ibnu ashur da an ka ce falakum ru'usu amwalikum su ce a ba mu abin mu take yanke tunda mutum ya ji labarin yanzu riba ba ta da kyau to kuma ya ai babu amfani dukiyarsa ta tsaya a hannun wani sai ce a kawo ta to sai sa Allah ce wa in kana zu usratin fa nawiyatun ila maisara ina fata an fahimce ni amma cikin mushaf na daru sahaba zaka sun kawo kawai Allah ya yi narko ne akan waɗanda suke riba sannan ya zubi- zuwa ga bayanin masu bashi waɗanda aka ba bashi saboda eh, kamar ba duk wanda aka ba bashi ba eh, ma'ana ba duk wanda an kai mu'amala da shi ta riba ba yake da halin da zai biya kai tsaye Ba- babu wani dai iskali dai kusan maganganu suna kusan ɗaya amma ibnu ashur ya fi fitowa da abin a fili an gane ko wallahu ta'ala alam wa in kana dhu usratin wagga anan muna da qira'a wato guda biyu ko in ce wato fuskokin karanta wannan kalma akwai qira'a ta imam abu ja'far wa in kana zu usuratin usuratin sinun yayi mata dhamma fa nadhiratun ila maisara sauran kuma qurra sun karanta wa in kana zu usratin sun yi masinun sukuni kaga wani in ba an faɗa ma bai ma san akwai bambancin ba da karanta da dhammar da sukuni ko ba haka ba wannan abu na farko kenan na biyu wato shi usra kinnan da usra kana kinga ana kiranta tamma allati taktafi bi marfu'iha kana ce wadda ba ta buƙatar wato khabar to shine malamai sai suka ce to irin wagga kana in ana son a bambanta ta da tamma da naqisa tun daga mun ce tamma ce waya za ya bambanta su sai suka ce za a kaddara wujida ko hadasa ko waqa'a ina fata an fahimci ni wa in wujida zu usratin wa in hadatha zu usratin wa in waqa'a zu usratin ina fata ana fahimta ta to duk da yake waɗansu malamai sun tafi cewa kana tamma ce shine kuma zance wanda aka firin jaye suwa amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa gaba kana ba ba na kisa bace tamma ce to tunda tamma ce ina khabar ɗinta sai suka ce an shafe shi sai suka kuma kaddara shi saboda duk abu an ce an shafe shi daga wajen kaddara shi za a samu sabani ko ba haka ba to almuhimmu dai duk abin da bai saba manasi bayan an kaddara shi in ya ta daidai da ma'anar aya ba za a ce ƙarya bane dan saboda wani in an ka kaddara abin da ba shi wanda ya kaddara sai ya ce na wancan kuskure ne ya hana shi a in ya dace da ma'anar ayar kai ma kana iya kaddarawa shi ma shi na iya kaddarawa shi yasa wajen hasu suke cewa li tadhhaban nafsu kullu madhhabin shi yasa sai a shafe don saboda kowa ya kawo nashi abin nan ina fata an fahimci ni kuma akwai lokacin da alhafu wato kamar shafewa littahwil saboda ba da tsoro duk abin da ma ya zo maka sai ka sa tsammanin ba shi kaɗai bane akwai wani abu bayan wannan mun gane wannan to madalla almuhim sai suka ce kana tamma ce sai suka ce wa in kana zu usratin ko ba haka ba lahu alaihi lakum alaihi haqqun kuna da haƙƙi a gare shi to an shafe lakum alaihi haqqun shine asalin wato khabarkinta wasu kuma suka ce a'a wa in kana zu usratin min ghurama'ikum kenan kana min wato in kana zu usratin min ghurama'ikum kenan ka'ina min ghurama'ikum ko mustaqirran min ghurama'ikum daga cikin waɗanda kuke bi bashi waɗansu daga cikin malamai kuma suka tafi cewa za a kaddara mufrad ne wa in kana zu usratin ghariman kenan ya zamanto marashi ne wanda bai da abu fa nadhiratun ila maisara sai a yi mishi jinkiri mun ji wannan da kyau an gane ko yawa to fa nadhiratun in ya kasance wanda yake mai tsanani za a saurara mishi nan mafhumu shart in mutum ne wanda yana da hali to ba sai an saurara mai ba tunda shari'a ta baka dama in kana da hali ka biya basu sukan mutane kafin ka mutu kenan wannan ya nuna in an ka kai mutu ana bin mutum bashi kuma yana da halin biya ya ki biya an gane ko to alƙali na iya cirisar da shi sai ya biya an gane ko shi zai zo cikin hadisi na sahihul bukhari matlul ghani zulmun ko baka dan bane mai kuɗi matl asalin matsalu shine jan abu ya mai kuɗi ya ki biyan bashi ya ta jan lokaci an gane ko zulmun zalunci ne ina fata ana fahimta ta akwai bayanai karkashin wannan hadisi masu yawa na wajen almafhum wajen yuhillu irdahu da sauransu wanda kamar an fitar da iyaye ba su shiga ciki don sun ɗauki bashin ɗansu ba su biya ba ina fata ana fahimta ta an gane ko domin an ce fala ta kullahuma uffin to in ko an ce kakace musu uffin to kenan kaga mafhumuhu ba za ka ci mutunci su balla ka ka daure su kenan in ubana ya ci bashin da to wanga hadisin za a yi abin nan za a fitar da shi uba daga ciki ayi takhsisin shi da mafhum ban sani ko mun fahimta ba ala ayyati hal fa nadhiratun ila maisara nan fa nadhiratun nadhiratun muna da wato qira'o'i guda biyu a ƙarƙashin wannan qira'a ta farko fa nadhiratun ita ce qira'a mutawatira an yi ma wato za'un kasra amma akwai qira'a shadda fa wato fa nadhratun an gane ko ila maisara wannan qira'a shadda ce duk da yake tayi ma za'un sukuni sai suka ce cikin larabawa lugha ta tamim abinda ake ma kasra suna mishi sukuni kabid ita ce anta ko hanta sai su ce kabd ina fata an fahimce ni duk da yake qira'a ce shadda anan ina fata an fahimta an gane ko kina a lugha tana da takhrij fa nadhiratun za a dan saurara mishi an gane ko ila maisara ko ila maisura maisara shine abin da jamhuri suka karanta da shi amma imamu nafi ya karanta ila maisura yayi mara'un damma sai aka ta cewa to matsayin masdar yake masdar mimi kenan ina fata an fahimce ni ha Eh, maisura yayi masinun damma afwan bara'un ba yayi masinun damma maisura yayi masinun damma sai suka ce matsayin masdar yake an gane ko duk da yake imamul kisa'i shi yana inkarin irin wannan wazanin amma malamai suke cewa ya tabbata a cikin larabci akwai shi yana da yawa kaga laraba suna cewa maqbura bayan suna cewa maqbara kuma suna cewa maqbura maqbura nan ya wannan wazanin ya zo a cikin yaren larabci sannan kuma akwai ma'duba ma'duba ma'duba kamar wurin cin abinci an gane ko ko wurin da jama'a suke tattaruwa don cin abinci ina fata an fahimci ni akwai kuma mashruba shan ruwa kenan ina fata an fahimci ni sannan kuma akwai almasruba masruba jama'atun nahl dangin wato zuma wanda ya taso bu wanda yake tafiya jama'a dai ta wato abin nan eh, zu- zu- zuma kenan ko mu ce kudan zuma an gane ko kenan wannan akwai shi a cikin larabci mafhura mafhura an gane ko kenan wannan akwai shi a larabci don haka inkarin shi bai dace ba mun fahimci wannan da kyau ko kenan wagga kuma qira'a mutawatira ce ma tunda ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam zancen ma a tsaya wani cece ku ce bai kota su ba amma wannan ana kawo shi ne saboda a nuna har cikin yaren larabci akwai shi ga waɗanda suke inkari dan za ku ga wasu masu lugha musamman cikin sarf da nahwu waɗanda ba su san ilmul qira'at ba musamman kun bu san musamman qira'atu shadza ba da kuma sauran qira'atu mutawatira sai su yi suka cikin qira'at alhali kuma qur'ani shine jagora ban sani ko mun fahimta ba to fa nadhiratun ila maisura na nafi ya karanta bi dhammi sin saura sun karanta fa nadhiratun ila maisara dukkan su dai ma'ana guda ce za a saurara mishi har zuwa lokacin da ya samu sauki daga al yusr ne aka ciro wannan kalima an gane ko amma fa nadhiratun ila maisara ai wagga jumla tana matsayin jawabu sharti in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara malaman da ke kula da i'rabi na alqur'ani in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulum al-kitab al-maknun na al-sheikh as-samin al-halabi malamai sun yi i'rabin nadhiratun wato akan hali guda uku wasu ka ce shi nadhiratun matsayin mubtada yake an gane ko matsayin mubtada kenan yana bukatar mi yana bukatar khabar kenan fa'alaihi nadhiratun kenan sai zato nadhiratun alaihi ina fata an fahimci ni tunda shi alaihi jarun wajburun sai ya zamanto shine khabar muqaddam nadhiratun shine mubtada muakhar fa alaihi nadhiratun ila maisara an gane ko fa alaihi ya tabbata akan shi to na alaihi din sai a mayar da shi zuwa ga wato shi mai bin bashi an gane ko domin shi da jeja wanda aka bin bashi ba za a mayar da domiri zuwa gare shi ba ko kuma fa alaihi a'a bashin nan yana nan akan shi shi wanda ake bi ila mai ila mai sara ko ila mai sura har lokacin da ya samu sauki mun gane wannan wannan sun kace nadhiratun matsayin khabar ne kenan fal wajibu nadhiratun ila mai sara sai zaman to shi al wajibu shine mubtada mahdhuf nadhiratun shine matsayin khabar ban sani ko mun fahimta ba ko kuma waɗansu malamai suka ce kai nadhiratun fa'ilina wanda aka shafe fi'ilinsa fa yajibu nadhiratun ila mai sara ya zan wajibi an gane ko to shi yasa dalibin ilimi in bai da manya-manyan littattafai da masadir in ya ji magana guda ya ji sawo da ta sa mata sai ya ce babu ta alhali ko karamcin bincike ne ko ko kai matakin da ka taka ne na ilimi bai kai sanin waɗancan abubuwa ba Allah ya taimake mu an gane ko fa nadhiratun ila maisara ma'ana dai in ya zamanto mu- mu- wanda ake bi bashi yana cikin hali na tsanani to a dan sauƙaƙa mishi ila maisara har zuwa ya samu sauƙi ko wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an tasaddaqu wanga haka ne imamu asim ya karanta an gane ko wa an tasaddaqu sauran qurra sun karanta wa an tasaddaqu tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun to ya zamu taujihin wannan qira'a ko waɗannan qira'o'in to imamu asim da ya karanta wa an tasaddaqu wato akwai hasfu ta'i a ciki asalin yadda larabcin yake wa an tatasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ina fata an fahimci ni to sai dai sabani wajen malaman sarf shin ta'un ta farko aka shafe ko ta biyu duk dai nan sai ka iske an yi tana ta tattaunawa wajen waɗannan mas'aloli kenan al-masail as-sarfiyya al-muttafaq 'alayha wal mukhtalaf fiha ina fata an fahimce ni bincike ne wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya gabatar to idan muka duba su ko jamhuri sun karanta wa an tasaddaqu asalin shi wa an ne to ta'un ta biyu sai aka mai shi tasadun an gani ko qulibati ta'u sadan sai aka ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun mun ga- an gane ko ma'ana ku yi sadaka ko ba haka ba ku yi sadaka da bashin dukiyar da kuke bin shi wanda ake bi bashi khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamun har in kun kasance kuna da sani ina fata an fahimta yawwa to anan abin da ya kamata mu fahimta wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun an gane ko Eh, da an da tasaddaqu da fi'ili mudari'i da an huruful masdariya ake kiransu ana iya cakuɗa su a rikida su sai su koma wani abu shine ake kira al-masdar al-munsabik sabaka shine ya kera abu kamar a ce an kama abu ka kera shi kai mai yanzu kuma aka maka karfe sai kai abin nan me yake da suna eh, kamar aka maka zo karfe sai kai zobe da shi ina fata ana fahimta ta to kaga ai ka kera shi ka mai da ka canza mai kama to shi yasa sai anka ce wa an tasaddaqu masdarun ne munsabik menene masdarun munsabik ai tasadduqukum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun siyamukum khairul lakum in kuntum ta'lamun wa an ta'fu aqrabu littaqwa afukum aqrabu littaqwa Allahu akbar na'am mun gane wannan da kyau na'am eh Allah ba da lafiya Tau, amin. To me yasa kuma an ka kashi matsayin fi'ili? Sai an ka ce wa an tasaddaku ba a kama su darkin ba, saboda a nuna cewa sadaka ba abu ce da take tsayawa kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku. Sai an kai amfani da fi'ili wanda ana iya da shi suna don saboda ka gane cewa shi yin sadaka duk abu ne wanda a iya tsawon rayuwar kai Allah ya baka iko za ka yi. Domin alfi'lul mudari yufidu tajaddudu wa takrar.
na'am Mun gane wannan wa an tasaddaqu alwawu damirul jama'a. Haka ne ko ba haka ba? To a kama ta ba.
na'am to sai zaman to gul taghlibi janibi dhukuri ala janibi nas yadda an ka umurci namiji yayi sadaka haka an ka umurci mace ta yi sadaka ko ba haka nan bane eh wallahu ta'ala a'lam malamai da suke bayani kan wannan aya suke cewa kun sa akwai abin da ake kira al-alghaz ya an ce al-alghaz kamar wata tambaya ce wadda take tana da dan rikitarwa shine ake kira kacici kacici da Hausa ina fata ana fahimta ta sai a kawo abu sai a rikitar da kai sai suke cewa ai mun san a shari'a wajibi yahi mustahabbi ko ko ba ka dan bane muttafaqu alaihi ko to akwai inda mustahabbi ko abinda bai kai wajibi ba yafi wajibi a shari'a kaga an kai haka sai ka rikici gaskiya ne ko ba haka ba to biyan bashi wajibi ne ko ba wajibi ba wajibi
yafe bashi wajibi ne to kuma gashi
Allahu akbar
ba sai na inda bayani ba yana ganin No.
masalar ta fito a fili na'am to da haka shi yasa yana da kyau mutum ya rinka yin hattara in ya ji magana da bai sani ba don wani da ya ji haka cewa zai ƙarya na eh ba haka nan na ba eh to a takaice akwai wani littafi sunansa jam'u shatat jam'u shatat wani malami ne ya tattaro wasu fa'idodi da malamai suka yi baituttuka kansu asalin shatat shine abin da ya rarraba yawma idin yasturu nasu ashtatan li yuraw a'malahum to sai tattaro baituttuka in ka sami wannan littafi ka haddace shi ko haddace wasu baituttuka da kake nusu da alaka da wata mas'ala kaga ne zaka fa'idantu to cikin wannan littafin ma ya kawo baituttuka inda malamai suka nuna abu kaza shine wato inda wajibi abinda bai kai wajibi ba fi wajibi a shari'a wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko ba kanan bane an shafe wato maf'ulun bihi in kuntum ta'lamuna anna dhalika khairul lakum ina fata an fahimci sai Allah ya ce to wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah wattaqu yawman ku ji tsoron wani yini an gane ko ka gana an kashi na kira litta'zim a nuna maka ba karamin yini bane dan Allah da kanshi ya kira shi li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allahu akbar mun gane wannan ko Na'am.
ibnu ashur a cikin littafinsa at-tahrir wa tanwir da yazo wajen wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sai yace tadhil tadhil in an ce tadhil kamar cika bayani ne asalin azzailu wutsiya amma na nufin takmila ne tadhil an cika bayani ne ma'ana kamar tana matsayin cikamakon bayani an gane ko bayan an faɗi dokoki na shari'a a yi kaza kada a yi kaza a yi kaza kada a yi kaza musamman kasan al'amarin da ke da alaka kuma da kuɗi mutane ba su cika jin tsoron Allah a cikinsa ba sai an ka ce to in tabihu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allahu ku ji tsoron wani yini wanda za a mayar da ku a cikin wannan yini ila Allah zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imamu yaqub ya karanta wato wattaqu yawman tarji'una fihi ila Allah da kuma ina ganin imamu eh, eh, abu amr ibn al'ala shi ma nan ya karanta wattaqu yawman kenan da abu amr ibn al'ala da imam yaqub sun karanta wattaqu yawman anan tarji'una fihi ila Allah wanda za ku koma zuwa ga Allah turja'una za a mayar da ku zuwa ga Allah kenan in an mayar da ku komawa za ku yi na an hankalta ma ga kunan kuna tafiya na an hankalta ma akwai wani gaban ku kenan in an kalli wani akkore da kai ana iya cewa koro ka aka yi an gane ko kenan an tafiyar da kai kuma ana an kalli kai ga gudun sai a ce kana tafiya wanda bai san abin da ya koro ka ba ai shi sai ce ai kai na annan kana tafiya ko wanda wanda ya san abin da ya koro ka ya san duka guda biyu eh kuma ba za a ce baka danga tafiya ba amma an san cilas kuma kake tafiyar to turja'una fihi illa za a mayar da ku Allah zai kama mala'iku su dauki rayukanku tarji'una kuma za ku koma ta- ta- tare da rayukan naku ana kallon lokacin da suke komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan za a sakan kama rai ga dukkan abin da ta aikata an gane ko ma kasabat abin da ta aikata rai za a sakan kama ta ga dukkan abin da ta aikata an gane ko wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba bai ce wa hum wa hunna ba sai ce wa hum li taglibi janibi dhukuri ala janibil inath Allah ya faɗa wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba bai ce ba ab- abin nan amma in ka ta cikin waɗansu ayoyi zaka ga an shafi maf'ulun bihi anan zaka kaddara shi inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun Na'am.
ko ba haka ba ba za a zalunce su komai ba kuma ba za a zalunci kowa ba wala yuzlimu rabbuka ahada na'am ina fata an fahimce ni wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma Mm.
wa wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a Na'am.
gashi nan dai Mm.
an gane ko Na'am.
to dan haka wahum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin wagga aya ita ce ake kira atwalu ayatin fil qur'anil karim Na'am.
ban ga wanda ya saba ba a cikin malamai ina ganin ibnu ashur din gani ya kawo wani eh, ra'ayi sabanin wannan in ka diba cikin muqaddima ta at-tahrir wa tanwir ya ka akwai ta ayar da tafi wannan aya tsawo amma dai wannan ra'ayin yana da rauni ba kwan ra'ayi ne ma ni ban taba ganin shi ba in ba a wajen ibnu ashur ba Na'am.
sannan in ka duba cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na al-imam suyuti a cikin wani babi da ake kira mufradatul qur'an ya an ce mufradatul qur'an kamar waɗansu ayoyi da suka keɓanta da wani abu cikin alqur'ani sai kai kokari ka sami wanda- lokacin da ban tsaya ne hankalta mu babin ba sai ta samu mufradatul qur'an rufin kalmomin alqur'ani to daga baya da bincike na kai sai na ga a, abin da ake nufi mufradatul qur'an ba wai kalmomin alqur'ani ba a wasu abubuwa ne da alqur'ani ya keɓanta da su ma'ana kowace aya wata aya misali aya da tafi tsawo a cikin alkur'ani ayar da eh, tafi rashin tsawo a cikin alkur'ani ko ba haka nan bane Eh, da sauransu dai almuhimmu dai ishara ce zuwa ga wannan to wannan atwalu ayatin fil qur'anil karim aya ce mafi tsawo mun gane wannan da kyau ko Na'am.
kuma ta bude ne da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani Na'am.
idza tadayantum bidaini idan kuka yi mu'amala da bashi ina fata an fahimce ni an gane ko to idza ta- tadayantum bidainin ila ajalin musamman har zuwa ga ajali wanda an ka sanya ma suna an ka sanya ma lokaci an gane ko faktubuhu to ku rubuta shi Na'am.
a nan in muka duba akwai littafi na eh, sheikh abubakar aljazairi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a almuslimin yana da littafi ne da atur rahman an gane ko Eh, kuma yana da littafi aisaru tafasir to wannan idza ta da eh, sai kawo ya ayyuhal ladina amanu suka zo cikin alqur'ani duka ya bi su yayi bayani akan su ɗalibin ilimi zai iya ɗauka su ya samu fa'idodi ya ga menene yake cikin su duk da yake sai mutum ya amfani da alqawaid da ulumul ala cikinsu ya fitar da nahaw ya fitar da sarf ya fitar da alqawaid albalaghiya ya amfani da su istikdam alqawaid albalaghiya ya amfani da usulul fiqh ya amfani da hadisai da suka zo da kuma wanda suka inganta almuhimmu dai kada mutum ya dauki abin shararar haka ya ta tafiya babu wani abu sai da mutu ba a samun fa'idodi masu yawa Na'am.
ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
to mi em, ibnu ashur da yazo a karkashin wannan aya an gane ko sai ya nuna cewa lamma lamma ihtamma alquran bi nizami ahwalil muslimina fi amwalihim da yake alqur'ani ya kula da ya himmantu da tsara dokoki waɗanda musulmi za su tafi akan su wajen abin, abin da ya shafi dukiyarsu ya ce to bayan ya yi bayanin wannan fabtada'a sannan kuma ya fara an gane ko Na'am.
bima fihi qiwa mu'amatihim min muwasatil fuqara ma'ana abin da zai tsayu ga dukkan musulmi wajen taimakon waɗanda ba su da shi kenan nan kamar bayan an yi bayani to kuma sai aka zo zuwa ga wannan amma idan muka duba cikin mushaf na darus sahaba su kuma bayanin da suka kawo sai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma yanqusul mal an gane ko eh, ma yanqusanil mal kenan eh, ma yanqusanil mal eh, zahiran eh, wa yuz- wa yuzakkiyanihi batinan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi abubuwan da suke rage dukiya an gane ko a zahiri amma suna ƙara shi a batini misali Allah ya haɗi eh, zancen eh, abin nan eh, zakka da sadaka ko ba haka ba zakka da sadaka an gane ko tunda ya yi bayanin zakka innal ladhina amanu wa amilus salihati wa atawu zakata ko ba haka nan bane eh? wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga ba da zakka a zahiri kamar dukiyarka tana raguwa ne sannan kuma yayi zancen ayi sadaqa wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko ba haka nan bane kaga wadanga abuwa a zahiri rigo dukiya ne amma kuma Allah ya sanya wa dukiya albarka yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat sabanin riba ita da karin dukiya ne a zahiri amma lalacewar dukiya ce da tambadewar ta a batini mun fahimta to da Allah ya bayanin wannan sai suka ce abin da yasa Allah ya kawo zancen eh, idza tadayantum bidainin saboda kada wani ya sa tsammanin tunda an ce wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamuna Na'am.
sai shi bi hanyar da zai bi ya ki biyan bashin da akwai tsankani ko yasa tsammanin tun da yanzu an ce eh, wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ko falakum ru'usu amwalikum sai ya bi hanyar da ko da yana da halin ya ki biya ba shi ke nuna Allah ya bata mu'amala ta bashi ba a'a bashin yana nan akan ka in kana da hali zaka biya sannan kuma sai Allah ya bayanin yadda haƙoƙi ba za su tozarta ba na bashin kin shi kanshi bashin kin da an kai bayani kenan kada ya zamanto ya tozarta an gane ko kenan Allah yana hankalta ma janibin mai kuɗi kuma Allah yana hankalta ma janibin talaka la tazlimuna wala tuzlamun to sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani an gane ko idza tadayantum bidainin idan kuka yi mu'amala ta bashi tadayana tafa'ala ne tana nufin abu ya fito daga wuri biyu ta khasama an gane ko sun yi jayayya tanadala sun yi rikici da dodon ne an gane ko wannan shine asalin ma'anar shi amma kuma wani lokaci wani lokaci wannan siga tana hita daga cikin asalin abin da aka santa ba da wata ma'ana shi yasa akwai ko akwai littafan sarf da suka kula kowane wazani akwai ma'anonin da yake dauka al-awzan thulathiyya da ar-ruba'iyya da al-khumasiyya da as-sudasiyya dukan su ar-ruba'i al-mujarrad ko- wal- wal- wal mazid da sauransu kowanne kana iya dauka shi ka kowane ma'ana yake dauka nawa a larabci saboda duk lokacin da ya tunkaro ka ka gane wace ma'ana ce ake nufi anan mun gane wannan da kyau ya ayyuhal ladina amanu ya ku duka kai imani idza tadayantum idan kun kai mu'amala ta bashi bidainin kuma da bashi ai ba a bukata idza tadayantum kai in kun kai mu'amala ta bashi ba a bukata sai an kawo bidainin sai an kace litta akidi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin sai an kace yatiru bi janahihi ai ko babu tsuntsun da zai yin firo in dai ba da kan shi ba mun gane wannan da kyau fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim da hannayensu ai ko ai rubutu bai yi da ijiya a ranma na fata ana fahimta ta inda ba rubutun khayal bane ko cikin gatana ko cikin mafarki ta akidi kenan inji malamai haka sun kace ba ni da ni fada ba eh waɗansu suka ce me yasa aka yi wannan ta'akidin kuma saboda in an kace mu'amala ta bashi akwai bashi na kaya akwai bashi na wato abin da yake ma'anawi an gane ko in baka wani mu- abu ma'anawi ka bani wani abu ma'anawi misali in karantar da kai wani fanni da ni sani babi in yi alƙawarin to kai ma za ka karantar da wani wani fanni kaga ai bashi ne zama ba juna to sai an ka kawo bidainin don a gane zancen mu'amala kuɗi ake yi don a kore ma'anar wato eh, al- almajaz idza tadayantum bidinni ila ajalin musamman faktubu sai Allah ce ku rubuta shi nan faktubuhu fi'li amrini al fi'lu al mujarradu anil qara'in yufidu al wujub in ji malaman usul fiqh shi fi'li a asali in dai babu wata karina take nuna ya koma mandubi ko mu ba to matsayin wajibi yake shi yasa waɗansu malamai suka ce rubuta bashi abu ne matsayin wajibi ina fata an fahimce ni amma waɗansu malamai suka ce a'a rubuta shi ba wajibi ba ne ina fata ana fahimta ta Na'am.
dalilin su kuma Allah ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itmina amanata nan ba ai zancen sai an rubuta ba kina sai zaman to ba wajibi na ba an gane ko wallahu ta'ala alam faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl mai rubutu a tsakankanin ku yi rubutu da adalci shi adalci qimatun mutlaka inji malamai abu ne wanda yake kimar sa sakakkiya ce ko a ina ma ana buƙatar adalci babu abin da ba a buƙatar adalci a cikin sa wa idza hakamtum bainan nasi Allah bai ce bainal muslimina ba bai ce bainal kuffar ba bai ce bainal kuffar wal muslimina ba bai ce bainal ahbabi ba ko ba an gane- an gane ko ko ko bai ce bainal eh, al a'da'i ba a'a tsakanin kowa an tahkumu bil adl ai adalci to don haka wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah kada ya ba asalin shi ya abani ya kiya amma da yake nan la nahiya ce sai ya zama to an yi mishi jazma bi harfi harfil illa wala ya'ba katibun kada mai rubutu ya kiya an yaktuba kenan asalin an yaktuba masdarun munsabik ne wala ya'ba katibun alkitabata na'am wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah sai kashi fi ilimu dari idan saboda wannan bukatar kowane lokaci ana iya neman shi da ita an gane ko an yaktuba kama allamahu Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi nan kafin tana iya zamantowa ta'aliliya an gane ko to um, kenan in ta zamanto ta'aliliya sai ka huta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wasu ka ce nan alkafu tashbihi to za a yi salati annabi Ibrahim ya zamanto tamkar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ce a ai kamance ce na ba ta nufin duddai ba wasu kuma suka ce a alkafu nan litta'lili ai li ajli salatika ala Ibrahim kenan nan wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah kenan li ajli ma allamahu Allah dan saboda Allah ne shi ma ya mishi baiwa ya sanar da shi da ka kai toroko da tumbatsa da tinkaho da alfahari da jiji da kai da ganin na isa dan Allah ya baka wata baiwa akan mutane kama allamahu Allah ka tuna kai ma Allah ne ya baka kuma ka sanya ta inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ita wannan ni'ima na'am wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahu Allah falyaktub to ya rubuta wal yumli lillazi alaihi alhaqu an gane ko yumlili asalin wannan lamun sun kace asalinta alhamza ce ma'ana alif ce asalin shi amla yumli imla'an shi zaka ce al-imla'u amma amlala yumlilu imlalan sun kace to ita lamun din ta zo a wajen eh, alif tunda suna wakiltar juna huruf suna wato wani harafi na wakiltar wani ba sani ko mun fahimta ba wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila to wal yumlilu alladhi alaihi alhaqu shi wanda haƙi yake akan shi yumlil sai an ka ce ya faɗa a rubuta shine malaman zo da suke cewa ya shibta shibta in an ce ka shibta shine ka faɗi a rubuta an gane ko wal yattaqillaha rabba amma yaji tsoron Allah fa wala yabkhas kada ya rage minhu daga cikin haƙin shi shay'an wani abu shay'an yana idan to maf'ulun bihi an gane ko ko ya zaman to na'ib anil masdar kenan wala yabkhas shay'an min al bakhsi kai ya rage wani abu na tawaya ko da kaɗan ne domin la annahiya ce shay an kuma na kira ne fi siyaqin naf fi siyaqin nahi an nakiratu fi siyaqin nahi tufidul umum na'am shi ma mai kuɗin ai na tsaye don haka nan da yadda Allah ya ce kai ya rage in ba dan hankalin mutumin ya ɗauko ba ko ya wata dubara amma a mai kuɗi ai bai baka ka rage wani abu kuma shirda a rubuta ولمن الذي عليه الحق ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا إن يكسن تود حق يكي أكن شي سفيها واواني ما أنا بيد وايو أو ضعيفا كونا درون هنكلي كما هكذا بني فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو كوكو شي بي إيه فتاة شبتاه tana yiwa kurma ne ko abin da ya kama da haka to ya za ya ce mutumin da yake safihan ne a ɗauki kuma dukiya a bashi tana yiwa yana cikin rashin lafiya bai da kuɗi a hannunsa amma yana da gida na miliyon ɗari to shi kenan ana ya ramta mishi miliyan biyu ko miliyan uku ko ba haka nan bane na'am to da haka kenan uzuri Allah ya san uzurin kowa to da haka dai fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa ko ko ba zai iya shibta ba shi da kanshi ya faɗa a rubuta falyumlil waliyuhu bil adl to waliyinsa ya shibta ya faɗa a rubuta bil adl da adalci an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku shaidar da shahidaini masu shaidu guda biyu min rijalikum daga mazajenku sai a malamai sun ce to nan al'amur da an ce a sa shaida shin wajibi ne in an rubuta sai an sa shaida ko ko dai in dai an sa shaida an sa hannu ba sai an kafa shaidu ba maganganu ne na malamai ni dai na kawo su in ka zaɓi wajibin to in baka zaɓi wajibin ba dai ba dole bane sai na zaba balle karan balantara ka ce a'a ba haka nan da ba don wani jiran ɗaya kai ka zaɓi wani bangare ya ce to ba haka nan da ba shi ga inda ya zaba na'am eh khalif tu'raf Allah kai mun tsayi amin to min rijalikum daga mazajenku an gane ko wannan ya nuna kenan cewa kafirai tun da rijalikum ana magana da musulmai can farkon aya ya ayyuhal ladina amanu wannan ya nuna ba a nufin kafirai kenan kafiri ba za a sai zaman to shaida ba don ba adili bane shi ko wanda ba adili ba ai ba za a karbi mi ba ba za a karba shaidar sa ba ina fata an fahimce ni sai wajen darura ana iya sa kafirai su yi shaida waɗansu malamai su ce an shafe wannan wasu kuma suka ce inda darura ana yi kamar da dukkan cikin suratul uh, suratul uh, ma'ida ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum min ghayrikum wasu sun ce waɗanda ba tare da ku suke ba ba cikin uh, ba yan garin ku bane ko yankin ku ko kabila ku ko yan family din ku sun ce a min ghayrikum waɗanda ba musulmi ba kenan kafirai ma suna iya yi in in ana halin uh, balaguro kuma da zura ta kama an gane ko almuhimmu da min rijalikum mazajen ku da musulmai fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mazaje guda biyu ba ko ba haka ba to fa rajulun sai a samu namiji wamra'atani da mace guda biyu mimman tardawna min shuhada waɗanda kuka yarda da su daga cikin masu shaida jam'in na shahid mai shaida ko shahid mai shaida sai ai shuhada sai da mutum jam'in shahid ne ko shahid an gane ko almuhimmu dai fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu namiji biyu ba fa rajulun sai a samu namiji ɗaya an gane ko to fa rajulin kin nan nan ma sai malamai sun kato wajen irabi sun kace to wanga wuri akwai abin nan wasu sun kace shi fa rajulun an gane ko yana matsayin wato eh, mubtada ne an gane ko kenan farajulun wamra atani sai sun kace yakfuna sun isa ko farajulun wamra atani mujzi'una sun isa wasu sun kaddara fi'ili wasu sun kaddara ismi tunda yakfuna fi'ili na mujzi'una kuma wato ismi na wasu kace a'a shi farajulun matsayin khabar yake kenan mubtada an shahi fashahidu rajulun wamra atani mimman tardawna min ash-shuhada wasu kace a'a abinda ake nufi waɗan matsayin fa'ili suke kenan fa in lam yakuna rajulaini falyashhad an gane ko rajulun wa mar'atani mimman tardawna min ash-shuhada kowa ya kana shi waɗanda za su shaida mace da namiji wabanga mace da namiji biyu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana illa farajulun eh, namiji daya da mace guda biyu farajulun wa mar'atani mimman tardawna min ash-shuhada waɗanda kun kai da su da su yi shaida ko ba ka nan bane fa in lam yakuna fa in lam yakuna farajulun wa mar'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma فتذكر إحداهما الأخرى نعم.
to sai Allah faɗi dalilin da yasa aka kawo mace biyu da namiji ɗaya don saboda kun ga muna cikin lokaci wanda ana sukan musulunci me yasa ya bambanta tsakanin namiji da mace a cikin waɗansu mas'aloli ko ba haka nan bane Na'am.
to sai Allah ce an tadhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kenan nan muna da nau'i nau'i na qira'at da aka karanta imamu hamza ya karanta in tadilla ihdahuma in ɗaya din ta ɓaci fatudhakkira eh, fatudhakkiru ihdahuma al-ukhra sai ɗayan ta tunatar da ita a nan kenan sharati na in shartiya ce tadilla fi'li mudari'i ne majzumun bi in an gane ko to sannan kuma wa alamatu wato buniya alal fathi domin an yi masa fatha an gane kuma a ce in tadlil ba saboda lamun guda biyu lamun ta farko sukuni gare ta an gane ko to bayyuwa a hada harafi masu sukuni guda biyu su shiga juna an gane ko to sai an kai mata tahriki bil fathi kuma malaman lokacin suka ce ana iya tahriki bil fathi ana iya tahriki bil kasri ana iya tahriki bil dhammi in dai an fahimci jazma din sai a ce hurrika bil fathi lit ta'azzur ko ko eh, li annaha akhaf akhaf al harakat ita fatha ina fata an fahimta kenan a larabci ana iya cewa in tadilla ko in tadillu in tadilli an gane ko a larabci amma qira'a ita da ta zo ga ta hamza in tadilla ihdahuma al harakatu harakatu bina'in nan fatha harakatu bina'in ne ba harakatu i'rabin bace in tadilla ihdahuma in ɗaya daga cikin su ta bata fatudhakkira fatudhakkiru ihdahuma al-ukhra ya karanta tudhakkiru amma yayi mara'un damba kenan nan sai ka kaddara hiya an gane ko fahiya tudhakkiru ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tunatar da ɗaya mun ji wannan da kyau amma idan muka duba a ƙira'a ta ibnu kathir da abu amr ibnu al'ala da yaqub su sun karanta an tadilla ihdahuma an sai ta zamanto nasiba ce an gane ko an nasiba ce kenan nasiba ce an tadilla ihdahuma kenan in ɗaya ɗin ta ɓata fatudhakkira an gane ko sun karanta fa wato eh, an tadilla ihdahuma an gane ko eh, fatudh eh, fatudhkira ihdahuma al-ukhra fatudhkira ba fatudhakkira ba fatudhkira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tunatar da ita kenan da zakkara ko ba haka nan bane da azkara duk dai ma'anar su ɗaya sannan sauran qura sun karanta an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ina fata an fahimce ni sai ta tunatar da ita to shi fatu zakira atafina akan an tadilla tunda wancan ya zama to mansubi ne na alfatha harakatu i'rabin fatu zakira ma'tufi ne akan shi shi ma sai zama to yana da nasba mun ji wannan da kyau bayan mun bunta wannan qira'at sai mu shiga zuwa ga wani abu anan abin da ya kamata mu gane shine cewa akwai abin da ake kira at-tafsiru bil muqabala at-tafsir bil muqabil wato abu ya zama to yana da kishiyar wani abu ta nan ta nan za a gane fassararsa الضلال منين ضلال bata to in mun za mu fassara shi karara sai mu ce an tadilla ihdahuma in dai tabbaci ko ba ka dan bane fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra amma idan za mu kalli ma'ana sai mu ce a an tadilla ihdahuma don in ɗaya din ta manta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra sai ɗayan ta tunatar da ita ba sani ko mun fahimta ba ah domin at-tazkir inda ana nufin bacewa na sai a ce an tudil an tudilla ihdahuma fatahdiya ihdahuma ihdahuma al-ukhra an gane ko to da wannan zamu gane irin wannan cikin alqur'ani akwai shi wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna dan qur'ani yuna sai ya ce wai an ce mata ko suna haila ko suna jin biki su yi mi su yi sallah dan Allah ya ce allazina hum ala salatihim daimun haka Allah ya ce dauman sai sun yi sallah an gane ko to in yazo ga aya an tadilla ihdahuma eh, in yazo kar- wajen wala taqrabuhunna wa yasalunaka anil mahid suna tambaka akan haila qul huwa adhan kace shi jinin haila cuta ne saboda yana nufin cewa kullun kalma ta aza ta zo cikin alqur'ani tana nufin cuta ko rashin lafiya amma in an ka je gaba da Allah ya ce wala taqrabuhunna kan ku kusance su ce mi hatta yatuhurna ko yataharna a qira'at hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba an gane ko to nan ba a ce ba wala taqrabuhunna hatta mi yushfaina har sai an ba su lafiya wannan nuna maka ashe ba su da tsarki dan haka dan qur'ani ne ka hada rami cikin qur'ani da kuma ba tare da sai an kawo hadisi ba mun gane wannan da kyau kenan an tadilla ihdahuma in ɗaya din tabbata fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra sai guda ta tunatar da ɗaya anan akwai wasu mas'aloli masu rikitarwa a ƙarƙashin wannan aya guda tana da alaƙa da ma'ana ina fata ana fahimta ta guda kuma tana da alaƙa da nahau wanda shi ma zai iya kai zuwa ga ma'ana me yasa aka sanya cewa cewa ɗaya ɗin in ta ɓata shi zai sawa a nemi wace- wato shaidu kamar shi zai sawa a nemi shahada a nemi ta kafa shaida an gane ko sai malamai suke cewa to littisalihima saboda da mancewarta da tunawarta duk suna da alaka ne da kafa shaida din don in ba an zo kafa shaidan ba ai ba za a nemi ta tuna ba an gane ko balantana ma har ta tuna din kenan asalin maganar an gane ko wato eh, an tuzakkira ihdahuma al-ukhra in dallat in dallat wato in dall eh, an tuzakkira ihdahuma al-ukhra in dallat hadhihi in wannan ta bata sai wannan ta tunatar da wannan ban sani ko mun fahimta ba shi yasa sai an ka sanya kowanne sababi na saboda ta da tunatarwar an gane ko da kuma mantuwar kamar abubuwa ne waɗanda a tare tana cikin mantuwa tana cikin mantuwa da an tunatar da ita kai tsaye sai su haɗi ina fata amince kenan kowane na iya zamantowa sababi ga wani ban sani ko mun fahimta ba to sannan na an tuzakkira ihdahuma al-ukh an tuzakkira ihdahuma an tadilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra to cikin su wace ta tammanci wace ta tattuna sai malamai suka ce to abin da yasa Allah ya usu- amfani da wannan uslubi ai ana iya cewa an tadilla ihdahuma fa tuzakkira al-ukhra ana iya cewa haka amma me yasa an ka dawo da uh, zahir an gane ko wurin da ana iya kawo dhamiri sai suka ce to dalilin da yasa aka yi haka shi ihdahuma na farko fa'ilina ihdahuma na biyu maf'ulina ban sani ko mun fahimta ba domin ukh- ihda i'rabi bai bayyana akan shi tunda alif na alharakatu tuqaddar ala ala alif ko ba haka nan bane mana amin zuhuri hatta azzur in ya unce mana amin zuhuri har thiqal ko ba haka nan bane to al ukhra ita ma haka nan ne in kace misali kallama Musa Isa wa afa'ili wa amma fa'uli to mu asa fa'ili mi a hujja ka saboda shine na farko amma an kace maka a'a ai yana yiwa wancan na yawan wancan magana kace mi shi yasa sun kace ai in ka diba cikin sharhi na Ibn Aqil a cikin alfiya za ka ga wasu na cewa dole na a gabatar da fa'ili sun kace ba dole na ba in ka tashi rikita mutane ma sai kai hakan ga don saboda a rikita mutane tunda larabawa suna da uslubi suna da gharad cikin ibha kamar da suke cikin gharad na idah almuhimmu nan dai ba a iya gane fa'ili to shi yasa sai Allah ya ce an to sai kawo shi a matsayin zahiri don saboda a gane cikin su wacce ce kina an tadilla ihdahuma in ɗaya din ta bace fatudhakkira ihdahuma al-ukhra kina al-ukhra shine fa'ili fatudhakkira ihdahuma mun gane wannan wasu suka ce a'a abin da yasa Allah kawo wannan domin magana tana nan akan matsayin ta amimi ma'ana magana ce wadda take an gane ko ana son a a abin nan nata duk da yake ihdahuma na na- na na biyu shine matsayin fa'ili ma'ana matsayin na- na biyu shine matsayin maf'uli an gane ko amma saboda magana an gane ko li ifadatil umum tana idza kuwalil umum ta nuna umumi in an ka ce umumi shine ta haɗi kenan babu wani babu wata matsala an ta dilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kenan in dallat hadhihi dhakkaratha hadhihi shikenan kowace daga cinsu tana iya mantawa kuma kowace daga cinsu tana iya zamantowa fa'il tana zamantowa maf'uli amma ta dilla ihdahuma ɗaya daga cikin su fa tudhakkira hal ukhra ko fa tudhakkira ihdahuma tunda shi cikin qur'ani ihdahuma ne kenan kowace tana iya zamantowa fa'ili tana iya zamantowa maf'uli in ta an ta dilla ihdahuma ita ce ta farko fa tudhakkira ihdahuma to ita ihdahuma din wacce ce al ukhra ita ce fa'ili ihdahuma ita ce maf'ulun bihi almuhimmu cikin magana dai qur'ani ya kawo shi yadda duk wanda ka kaddara ma tana ilmin to a ce tammance waccan kuma sai ta mutu ce ta tunatar da ita wallahu ta'ala a'lam an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra a cikin masu tafsiri irin waɗannan tafsiri wanda zaka iske akwai sakin hanya a cikin shi wanda ana iya bincike a kansa bid'u tafsir ina fata an fahimci ne ko ko akhta'ul mufassirin wani eh, dalibin ilmi yayi doktora ina ganin a jami'a in ban manta ba ko ta Malik Saudi ce a Saudiya akhta'ul mufassirin ina fata an fahimci ne kuma ba ana yin biyo ne don a nuna ka kai malami a'a wasu kurakurai ne don ka tunatar da yan uwanka akan kurakuran da waɗansu suka yi an gane ko ba don ka ci mutuncin malamai ba don babu wanda bai kuskure a duniya ala ayyati hal sai suka ce an tadilla ihdahuma in mun dauki qira'a ta Hamza fa tudhakkiru ko qira'a ta Ibn Ibn Kathir da Abu Amr ibn al-Ala da Yaqub eh, fa tudhkira an kane ko daga azkara yuzkiru kenan ko kuma fatu eh, abin nan fa tudhakkira sauran qira'a ta sauran qurra sai sun ce ai taj'aluha mithlu zakari taj'aluha mithla dhakari kenan idan ɗaya din tammanta fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra ɗaya daga cikin su sai ta mayar da waccan kamar namiji kenan sai su haɗu tare su koma tamkar na- namiji daga zakar ne azkarahu ya maida shi namiji kaga wannan tafsiri akwai nau'i dai na caza hankali a cikin sa na fata an fahimce ni almuhimmu tunatarwa dai an ka sani kuma ga an tadilla ta gabata tana nufin wato an tansa ihdahuma mun gane wannan da kyau ko wannan muna kawo shi ne saboda tambihi kawai ne zai ne koshe ce a shi yanzu ma eh, zai zai abin nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ya aba shuhada'u idza ma du'u kada ash-shuhada'u masu shaida kada su kiya ya aba allamu lamun nahi ce tu- tana yin jazma asalin shi la ya aba ne kada ash-shuhada'u masu shaida ya aba su kiya kinan wala ya ba sai an kai hasful harfil illa lil jazmi an gane ko kada masu shaida su kiya idza ma du'u a lokacin da aka kira su wagga idza kun san idza akwai shartiyya akwai idza zarfiyya to wagga zarfiyya ce ita zarfiyya ana kaddara mata alwaqt kina an kane wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u ay waqta da'watihim li iqamati shahada wa li ada'iha mun gane wannan ko domin inda idza shartiyya ce da tana buƙatar jawabi akwai lokacin da wuri suke tunkushewa ma za mu zo wajen bayani za ku iske wani lokacin ma sai a yi saɓani shin shartiya ce ko ko zarfiya ce an gane ko wala ya aba shuhada'u an shafe maf'ulun bihi intabe wala ya aba shuhada'u iqamata shahada ko ada ash-shahadati idza ma du'u sai an ka shahi shi don kana iya fahimtar sa ko ba haka nan bane Na'am.
a lokacin da aka kira su ana iya cewa idza du'u sai an ka ƙara ma litta'kidi idza ma du'u ko an ce idza du'u duk dai amma ma din an kawo ta litta'kidi ولا يأبى الشهداء إذا ماتوا سي الله تتو ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله إلى أجله ولا تسأموا ككوسة أن gane ko ku gaji an taktubuhu ku rubuta shi an gane ko shi an taktubuhu ku rubuta shi an gane ko sagiran karamina au kabiran ko babba ne ila ajili ya zuwa ga zamanin shi domin kuɗi ko ƴan kaɗan ne suna isa saɓani tsakanin mutane to anan wala tas'amu an taktubuhu akwai kira'a shadda an yaktubuhu an gane ko kira'a ce shadda bil ya'i to an yaktubuhu sai malamai sun kace to abinda ake nuhi ash-shuhada'u kenan an yaktubu tunda an yi zancen su ina fata an fince ni ko ko ayi iltifati a ce a'a wala yas'amu an yaktubuhu al-kuttabu tunda su masu shaida ana magana ne a a kansu kina an ce wala eh, tas'amu eh, an yaktubuhu an yi iltifati tunda an ce wala tas'amu kakko gaji an gane ko to an ka ce an yaktubuhu an gane ko in ana nufin ash-shuhada'u ai akan su ne ake magana in ana nufin al-kuttabu su masu rubutu kenan an yi iltifati an juyar da maganar kenan cikin waga kira akwai iltifati an gane ko ma'ana kamar ana magana ne da wanda yake nan kuma sai aka juya aka yi uslubi da wanda baya nan amma qira'a mutawatira wala tasamu an taktubuhu to shi an taktubuhu din nan masdar ne min sabik matsayin maf'ulun bihi shiki wala tasamu kitabatahu ne ban sani ko mun fahimta ba amma waɗansu malaman lugha suka ce a'a ai shi sa'ima yana ta'addi ne da min ina fata an fahimce ni Na'am.
kenan asalin shi wala tasamu min an taktubuhu kabi- eh, sagiran au kabiran ila ajalihi har zuwa ga wato lokacin shi to an taktubuhu damiri shi na kuma zuwa ga mi wasu sun kace damiri shi na kuma zuwa ga addaini an gane ko wasu sun kace a'a damiri shi na komawa don don an faɗi addaini ko ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidain wasu sun kace a damiri shi na komawa zuwa ga alhaqu haqi wanda ya tabbata wal yumlil ladhi alaihi alhaqu wasu kace a damiri ya koma zuwa ga alkatbu rubutawa domin an yi zancen alkitaba an gane ko sai zaman to alkatbu rubutu kenan wala tasamu an taktubuhu kakkuji kyamar an taktubuhu ai almaktub shine wato abin da za ku rubuta an gane ko almuhimmu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali sai Allah ce zalikum wancanku wancanenku inji malaman zauri zalikum wancanenku to ishara tana kuma zuwa gami al-ishhadu shaidarwa kenan sai kafa shaida aqsatu inda Allah wasu suka ce "Mm-mm, zalikum yana komawa ne ba zuwa ga kafa shaida ba yana komawa ne zuwa ga alkitabatu yin rubutu aqsatu inda Allah wasu suka ce kai zalikum duk hukunci hukuncin da sun ka taso tun daga farkon aya aqsatu inda Allah su ne mafi za- wa zama adalci a wajen Allah wa aqwamul shahada kuma su za su fi ba da damar a kafa shaida an gane ko Na'am.
wa adna Allah tartabu Na'am.
kuma shi'ar kusa an mafi kusa Mm.
don ka kuyi shakka tunda inda ga rubutu ga komi magana ta ƙari shi yasa laraba sun ka ce man waqa'a waqa'a wanda duk yasa hannu yanzu na faɗa cikin tarko shi yasa kakka taba sama wata takarda hannu ba fa- fati ka san da abin da ke cikin ta ba ina fata ana fahimta ta domin za a zalunce ka a nun duniya sai dai lahira Allah shi yadda maka hakkinka gaskiya ne an gane ko na'am wa adna Allah tartabu kenan wa adna min Allah tartabu domin da na mina shai ake cewa an shafe wato harful jarri ina fata ana fahimta ta an gane ko wa adna Allah tartabu wa adna min Allah tartabu kenan shi an mafi kusa cewa ba za ku yi shakka ba an gane ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Illa an ta kuna tijaratan, hadiratan tudiruna ha bainakum. An gane ko a nan akwai nau'i na karatun wannan wuri guda biyu, akwai ƙira'a ta asim, illa an ta kuna tijaratan, hadiratan. An gane ko?
na'am Kuma akwai ƙira'a ta jamhur su ko sun karanta illa an ta kuna tijaratun, hadiratun tudiruna ha bainakum.
Mm.
ina fata ana fahimta ta kinan kaga qira'at kin sun canza taqdir nan kuma i'rabin da taqdirin sa dole ya canza ina fata ana fahimta ta sannan kuma illa din kanta sai ta zama to ta samu sabani shi istithna'i ne muttasil ko ko istithna'i ne munqati' to idan muka dibi istithna'i istithna'i ne wato malamai suka yi sabani akan shi wasu sun ce istithna'i ne muttasil in an ce muttasil yana daga jinsin abin da ya gabata qamal qaumu illa zaidun kaga nan zaidun shi daga cikin mutane amma an kace qamal qaumu illa qamal qaumu illa zaidan zaidan yana cikin mutane jinsin su daya in an kace qamal qaumu illa himaran kaga alhimaru ba cikin jinsin mutane ki ba to an ce muttasil muttasili ne kenan sai shi kuma zuwa ga ishad kenan illa an takuna tijaratan kenan illa istishhad fi tijara sai istishhadin da ya kasance ha tijaratan hadiyatu tudiruna bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha kenan ita ɗaya ce abba za ku kafa shaida a kanta ba wasu ka ce a istithna'i ne munqata shi ko munqata in ana so a gane shi sai a kaddara lakin lakin tijaratan hadiratun tudiruna ha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha na fata an fahimci ni to shi imamu asim in mun ka ce tunda mun ce imamu asim ya karanta illa an takuna tijaratan kenan nan kana matsayin mi take kana ce naqisa to ina wato ismu kana to kaddara shi za a yi tunda bai zo cikin qur'ani ba sai a kaddara kenan illa an takuna al mubaya'a nan mubaya'a ba wacce mubaya'a da ake mu shugaba mubaya'a saye da sayarwa nan an gane ko ko kuma illa an takuna wato attijara an gane ko illa an takuna illa an takuna tijaratu tijaratan hadiratan ina fata an fahimce ni almuhimmu dai malamai sun yi kaddara abubuwan da suke ganin wato suna iya abin nan suna iya ana iya kaddara su a matsayin ismu wato kana illa an takuna almubaya'a aw illa an takuna at-tijara an gane ko hadiratan tudirunaha bainakum sai zamanto hadiratan matsayin shine ismu kana an gane ko to amma in mun ka dauki qira'a ta jamhur illa an takuna tijaratun kenan illa in wujida tijaratun ko hadasa tijaratun ko waqa'a tijaratun tudirunaha bainakum sai zamanto ita jumla ta tudirunaha tana matsayin wato sifa ce ta abin nan ta ta tijaratun an gane ko tunda aljumal in sun ka zo ba'da nakira suna matsayin sifa galibi duk da kishi sibo ya tayi wani lokacin cewa ma ko da bayan nakira sun ka zo suna izmantuwa ahwal an gane ko wa ba'da al-ma'arif sai su manto ahwal mun gane wannan ko illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum nan sai Allah ce to falaysa alaikum junahun alla taktubuha nan babu laifi a gare ku in buku rubuta ta ba an gane ko falaysa alaikum junahun alla taktubuha ba laifi a gare ku idan buku rubuta ba sai Allah ce wa ashhidu ku kafa shaida idza tabaya'tum idan kuka yi mu'amala ta sayi da sayarwa to nan sai waɗansu malamai sun ce ashidu fi'ili amrina alfi'ilul amr almujarrad anil qara'in ko al'amrul mujarrad anil qara'in yufidul wujub kenan wajibi ne duk in an kai ciniki a sai aka fashe du amma waɗansu malamai suka ce a'a ba wajibi bane kadiba in kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi da kuma tafasir na ayatul ahkam daban-daban da malamai suka rubuta akwai wannan magana din kenan da Allah subhanahu wa ta'ala ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna ha bainakum illa an takuna mun ka ce illa an takuna al-mubaya'a aw al-mu'amala ko ba haka ba aw tijara hadiratan tudiruna ha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha babu lahi gare ku ba za ku rubuta ba wa ashidu idza tabaya'tum ku kafa shaidu mun ka ce sun ce lil wujub kenan dole duk abin da aka saya sai an kafa shaidu amma malamai suka ce la yufidul wujub domin abinda ake nufi da an ce duk saye da sayarwa sai an kafa shaidu da abin zai yi wahala ga mutane kana da shago yanzu wani ya zo ya sayi garin rogon dala biyar garin kwakin dala biyar a ce sai an kafa shaidu a ramma to yaushe za a kasuwanci jama'a kasuwan na mallam mace ma- wajen sayan kayan miya mace nawa mace dubu nawa ga sayan kaya duk in sai an can kafa shaida ai kaga ba zai yiwa ba to akwai karina wadda take nuna cewa ba lil wujubi bane na'am amma abin da adda muhimmanci wannan ana kafa shaidu wanda adda tsada kwarai ko ko wanda akwai hatsari cikin sa almuhimmu wa ashidu idza tabayatum ko baka nan bane na'am
kenan wa ashidu ala bai'ikum idza tabayatum an shafi almuta'alliq sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa ashidu idza tabayatum wala yudarra katibun wala shahid Mm.
anan muna da nau'i na wato karatun wannan kalma guda biyu akwai wala yudar wala yudar ba a yi ma wato eh, ra'un shadda kada a cutar imamu abu ja'far haka ya karanta kada a cutar katibin mai rubutu wala shahid sauran kuma ƙurra sun karanta wala yudarra Mm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
maddul lazim ko baka nan bane sittu harakat Mm.
saboda harafin eh, madda da kuma bayan shi harafin sukuni ya zo wawun ko ya'un ko alif idan harafi mai shadda zo bayan su maddul lazim ne ko ba haka nan bane to wala yudarra la sai ta zama tonan wato nahiya ce kada a cutar na fata ana fahimta ta wala yudarra ka, ka a cutar sai zama to majzumi na an yi masa wato eh, al- alfathatu nan harakatu wato abin nan ce harakatu l- l- l- i'rabin ce ina fata an fahimci ni ne tunda nahyu ne akai kuma fi'li mudari'i ne to da haka majzumi na amma an yi tahrikin shi bil fath wanda mun ce ana iya yin kasra ana iya yin damma a wajen waɗansu larabawa wannan kuma ba shi ke nuna cewa duk inda ta zo haka za a karanta ta ba an gane ko a cikin suratul baqara wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun bi waladiha wa la mawludun lahu bi waladihi imam abu jafar ya karanta la tudar bi- abin nan bitakhfif kada a cutar amma in muka duba da ibnu kathir da abu amr ibn al-ala da yaqub a nan wannan wurin na wannan aya sun karanta la tudarru walidatun bi waladiha sauran kuma sun karanta la tudarra alhali can abu ja'far ɗaya ne ya karanta la tudar sauran sun karanta wala yudarra to kenan a ƙira'a ta ibnu kathir da abu ja da abu amr ibn al-ala da yaqub mun gane ko a abin nan a wannan wurin la abin nan la la tudaru la sai ta zamanto ba nafi ba nahiya bace ina fata an fice tunda an yi mishi dhamma sai ta zamanto la ce matsayin wato abin nan nafiya an kore ne kina ana bada labari khabar ne kada a cutar duk da yake waɗansu malamai suna ganin a'a to ai tun da ai la tudarra tana iya zaman tuwa eh, jazma ce kuma yuharrak bil fathi wad dammi suna iya tarayya ma'anan ina fata ana fahimta ta almuhimmu dai a cikin la tudarra an gane ko ko la eh, abin nan la tudarra ko la eh, la tudarru tunda can wala yudarra ne shine ake kira almu- almushtarak fil madda ko fil wazan shi la wala yudarra yana iya zamantowa fi'ili ne mabniyun lil fa'il ko lil maf'uli kenan asalin shi in an yi fakkul idgham in min ce mabniyun lil fa'il ne wala yudarra kenan wala yudarir ne asalin shi wala yudarir katibin wala shahid kada mai rubutu ya cutas kada mai shaida ya cutar amma an ka ce wala yudarra anti mabniyun lil maf'ul ne asalin shi wala yudarar katibin wala shahid kada a cutar da mai rubutu kada a cutar da mai shaida dukkan su kuma kowa bai bukata a cutar da shi a musulunci ba mai bukata a cutar da shi ko ba haka nan bane na'am
ina fata ana fahimta ta na'am sai an ka ce wattaqullah ko ba karan bane ku ji tsoron Allah wa yu'allimukumullah da wannan ne ha wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wa in taf'alu in kunka aikata an gane ko wa in taf'alu in kunka aikata an shafi maf'ulun bihi kenan wa in taf'alu shay'an mimma naha Allah ko ba karan bane fa innahu fusuqun bikum to fitani daga cikin da'a Allah domin kalma al-fusuq tana nufin al-khuruj an gane ko kalma ta fasaqa tana nufin al-khuruj fa fasaqa an amri rabbih sai dai hita daga al'amarin ubangiji akwai fasikanci da ke zuwa da ma'anar kafirci akwai fasikanci da ke zuwa ma'anar zuwa da ma'anar kaba'ira akwai fasikanci da ke zuwa da ma'ana ƙananan zunubai duk da yake a istilahi na shari'a ba a ci ma ƙananan zunubai fasikanci ina fata ana fahimta ta Na'am.
to shi yasa ɗalibin ilimi in bai bambanta daga cikin waɗanda ba sai ya je ya faɗa cikin matsala kafirci akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga musulunci kalma ta kafirci ai amfani da ita Na'am.
an gane ko haka zalunci haka shirka akwai mai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai shirka riya ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata ana fahimta ta sai dai ana tsoron fadawa cikin sabo don yana iya kai ka ga babban abin nan haka munafinci akwai babba akwai annifaqul akbar akwai annifaqul amali annifaqul i'tiqadi da annifaqul amali da sauransu wanda ɗaliban ilimi in ba sa bambanta kullum sai su je su yi ta mutane hukunci akan abu guda Allah kai mana tsari haka zalunci wani lokacin yana nufin shirka da fita daga cikin musulunci wani lokacin kuma yana nufin wato zaluncin da bai kai wato shirka ba don haka dai karatu ne wanda ya kamata a ce an yi shi saboda ɗaliban ilimi su fahimta Allah ya taimake mu fa innahu fusuqun bikum to in kun aikata wannan fasikanci ne gare ku ma'ana kun fita daga cikin da'ar Allah in kun ka saba ma Allah daga cikin abin da ya umurni wattaqullaha ku ji tsoron Allah dan maudu'i ne mai faɗi takawar Allah subhanahu wa ta'ala da fa'idodinta a duniya da lahira ayoyi ne masu yawa saboda lokacin bai isa ba za mu iya samun kawo su ba an gane ko Eh, wa yu'allimukumullah Allah yana sanar da ku nan wa yu'allimukumullah wasu na kafa hujja da wannan ayar sai su ce ai in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku sani ko ba haka nan bane Na'am.
to wannan ayar ba ta fitar da wannan bayani a zahiri domin inda ya ce wattaqullaha yu'allimkumullah Na'am.
Allah zai sanar da ku sai zama to jawabul amri ne amma wa yu'allimukumullah nan jumla ce isti'nafiya wa yu'allimukumullah ku yi hattara wa Allah yana sanar da ku yau da gobe jibi da gata ba jawabul amri bane amma wannan bai hana can wani wuri ko ko in mun kaddarta shi jumla ta wa yu'allimukumullah tunda wadansu malamai sun ce jumla ce haliya ba isti'nafiya ba kenan wattaqullaha madmunan lakumul hidayata ko ko awi ta'lim ku ji tsoron Allah sai Allah ya lamunce muku madmunan lakum in sun kaddara ta matsayin haliya an gane ko Na'am.
ina fata an fahimce ni to haka waɗansu malamai sun kace amma ayar da tafi bayyana wannan karara ita ce ayar da ke cikin suratu wato eh, al-anfal ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha sai ce yaj'al lakum furqanan ilman tufarriquna bihi bayna al-haqqi wal batil kaga in tattaqullaha yaj'al lakum bai ce yaj'alu lakum ba kenan kaga jawabul am- jawabul shart ne kenan wannan ita take fitowa da ma'anar da wato ake bukata da haka wannan taqawa kuma tana da fa'idodi a duniya da lahira ina fata an fahimce ni in kana son ka samu aljanna dai aljanna ce muke nema babban abin da muke so kenan ita ce aljanna to tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya in kuma kana tsoron Allah duk abin da ya zamanto matsala gare ka Allah zai sanya maka fita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ba za ba sai mun samu damar kawo ayoyi ba daban-daban kan wannan sai dai wani lokacin Allah ya bamu iko da dama mu kawo ayoyin da suke da alaka da takawa da asalinta da kuma asalinta a lugha da inda ta samu asali da kuma fa'idodinta da abin da ke hana mutum takawa kaga duka abubuwa ne waɗanda ana iya wato yin su ko kuma a yi maudu'i akan wannan don saboda mutane su samu fa'ida Na'am.
wa yu'allimukumullah ba a ce wa yu'allimukum wa yu'allimukunna ba taglibi janibi dhukuri ala janibil inath Na'am.
an sanar da maza an sanar da mata wanga hukunci ya shafi maza ya shafi mata mu'amala ta bashi da sauransu sai an ka ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai nan sai an ka kulle wannan aya dama mun ce duk in ka ga aya ta kul- ta rufe da wani abu akwai dalili to saboda an yi magana kan mu'amala ta bashi in ka diba cikin mushaf na darul eh, sahaba wannan wanda yake bayanin tarasubul ayat sai sun ce dalilin da yasa aka kulle da wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya san komai saboda cikin mu'amala ta dukiya an gane ko mutane suna yawan sawar dubara da cuta ciki to Allah ya san komai to kuma bai ce wallahu alimun bi kulli shay'in ba sai ce wallahu bi kulli shay'in alim ya taqdim wa ta'khir dan a nuna maka Allah shi kadai ne adda sanin komai ina fata an fahimce ni kuma ilimin Allah ya game komai da komai ina fata an fahimce ni duk kowa yana da nashi ilimi daidai gwargwaro amma shi Allah babu abin da bai sani ba yan farsafa sun kace Allah ya san abubuwa a jumlace amma bai san su ba a fayyace wannan kafirci ne domin danganta wani nau'i ne na jahilci zuwa ga Allah subhanahu wataala mun gane wannan Na'am.
wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai wagga kullu wato umumiyya ce umum nan ana kiransa al-umumul mutlaq babu abin da ke fita daga cikin shi al'amu dama kala uku ne akwai amun makhsus akwai amun urida bihil khusus akwai amun baqin ala umumati umumihi baqin ala umumika wallahu bi kulli shay'in alim inna allaha ala kulli shay'in qadir ba a fitar da komai a cikin wannan amma akwai amun makhsus a kawo wani abu sannan kuma sai a yi taksisin sa wa utiyat min kulli shay an ka ce an bata dukkan komai ko ita bilqisu to amma ai ba bata mulkin annabi sulaiman ba shi ko ya- shi ko annabi sulaiman ya ce wa uti na min kulli shay'in kina kaga dole sai kai takhsisin sa amma kuma akwai amun wato urida bihi al-khusus shi aslan ma asalin shi khas ake nufi da shi da an ka ce alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum kaga mutane sun gaya musu wasu na daukar nan amu ne amma malamai suke cewa amun ne urida bihi al-khusus ba dukkan mutane na ba dan ba duk mutanen duniya ne sun kawo musu wannan ba mutum guda ne ma asalin shi kamar yadda malamai suke cewa Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abin da ya sama ake tafiya cewa mutum guda ne dan Allah yace inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya ba a ce inna ma ulaikum ash-shaytanu ba mun gane wannan da kyau amun urida bihi al-khusus wanda babi ne mai fadi kwarai da gaskiya da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bi kulli shay'in alim kina Allah shi ne ke banta dukkan komai sai sabai ce wallahu alimun bi kulli shay'in ban tana a samu wani amma da an ce wallahu Allah bi kulli shay'in ga dukkan komai shi kadai ne alimun masani mun fahimci wannan da kyau to ina ganin yan uwa ga dukkan alamu mun zo inda ya kamata a jaburki sai darasi na gaba ko da yake kafin mu kare wannan ibn sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin da ya zo karshen wannan aya da ya ce ya kawo bayanin bashi da komai ya ce wannan raddi ne ga 'yan ilmaniya masu cewa a raba addini da tafiyar gwamnati ko wanda suke ganin cewa ba a dama da addini kwata-kwata ba a cikin tsarin rayuwa kuma a babu wani addini dun da wasu sun ce al'ilmaniya ana nufin alladiniya layisi ce ya ce to gashi suna nuna addini bai da alaka da mu'amala ta yau da gobe gashi kowa ga aya ta yi bayanin bashi bashi kuma da saye da sayarwa suna daga cikin mafi abin da kullun yau da gobe rayuwar musulmi take take gudana akan shi da haka wannan ƙarya ce suke yi sheri ne na turawa Allah ya muna tsari akan wannan to da haka dai nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman turiri Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh